هذه كافية بأن تذكرنا وتحذرنا من الإقدام على قتل نفس بغير حق وأن الله سبحانه وتعالى يعظم غضبه وتعظم عقوبته لمن جاءه وقد قتل نفسا بغير حق بل قد عظم الله سبحانه وتعالى ذلك بقوله من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا لذلك قال الحسن البصري رحمه الله قد عظم والله قد عظم الله عز وجل الوزر كما تسمعون ورغب في الأجر كما تسمعون فلا تظنن يا ابن آدم أنك إذا قتلت نفسا بغير حق أو قتلت الناس جميعا أن لك من العمل ما تفوز به من النار فالنار هي جزاء من قتل نفسا بغير حق وقد بين الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كما في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن أول ما يقضى به بين الناس يوم القيامة في الدماء أي في الحقوق التي بين العباد أنفسهم أول ما يقضى به يوم القيامة في الحقوق الدماء فالله الله في دماء الناس الله الله في أعرابهم الله الله في أموالهم أقول ما تسمعون وأستغفر الله العلي العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم yabo da godiya da kirarin sun tabbata ga Allah kira da aminci su tabbata ga annabi rahma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam da alayensa da sahabbansa da waɗanda suka bi tafarkin sa zuwa tashin alkiyama ɗan uwa musulmi Allah subhanahu wa ta'ala a cikin littafin sa mai tsarki yana cewa saboda abin da ya faru tsakanin ƴaƴan annabi Adam da ɗaya ya kashe ɗaya ba tare da wani haƙƙi ba ba tare da wata hujja ba Allah ce saboda wannan muka wajabta wa bani Isra'ila wanda duk ya kashe wani rai ba tare da haƙƙin ya kisa ba ko kuma wata barna da ya a bayan ƙasa Allah ce to wannan mai kisan kamar ya kashe duk mutane ne gaba ɗaya wanda ya sanadiyar rayuwar wani rai Allah ce kamar ya yi sanadiyar rayuwar mutane ne gaba ɗaya babu shakka dukkanmu nan mun ji abin da ya faru a garin Kaduna amar malamar islamiyya ɗin ta'adda ɗin zaune gari banza marasa aikin yi marasa manufa marasa alƙibla wanda aka yi mata ƙazafi wai ta ce za ta saci yara daga na aka yi kukan kura aka yi dandazo aka yi mata taron dangi sai da aka kai ta zahira aka kashe ta murus aka kuma ƙona gawarta wannan abin ya ɗaga wa kowa hankali duk wasu masu hankali babu wanda zai ji labarin nan hankalinsa bai tashi ba babu shakka wannan yana nuna maka cewa al'ummarmu tana cikin gagarumin haɗari matuƙar ba a tashi an yi gyara a zamantakewa ba matuƙar ba a tashi an yi gyara a sha'anin tarbiyya ba matuƙar matukunta da waɗanda al'amura suke a hannunsu ba su tsaya sun yi abin da ya kamata ba, sun kula da rayukan al'umma da dukiyoyinsu, sun tsara haƙoƙinsu sun ba su kariyar da ta dace. Babu shakka musulunci bai yarda cewa mutane su ɗauki doka a hannunsu ba. musulunci bai amince da mutane su zartar da hukunci ba ko da ko shari'a za ta yi halinta ta yanke ma wani hukunci na kisa musulunci bai yarda cewa ni ko kai ko wani ba ya ɗauki wannan dokar ya zartar da ita da kansa wannan wani abu ne sananne a shari'ar musulunci duk littattafan musulmi duka sun yi bayanin wannan duka littattafai idan za ka duba a lokacin ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama duk wani haddi da zai zo gabansa duk wani haddi da zai kai ga kisa sai an zo gabansa ne ake ɗaukan matakin da ya dace babu wani haddi da ake barin mutane kawai su je su zartar da haddi ba tare da sun kawo shi gabansa ba shi yasa ta zama ka'ida ce a gurin malaman musulmi duka cewa shugaba ko wanda ya wakilta su ne suke iya zartar da haddin kisa wannan idan an yi shari'a an gano cewa wanda ya yi laifin ya cancanci kisa amma duk da haka shari'a ta ce ba a yarda wani ya yi gaban kansa ba ya ce zai zartar da hukunci shari'an nan dai ita ce za ta zartar da hukunci to ballantana kuma wani wanda ba a tabbatar da tuhumar da ake yi masa ba ba a tabbatar da zargin da ake masa ba haka kawai saboda an yi tara an yi ihu a kansa an zarge shi da wani laifi shikenan sai a yi wa kansa sai a ce za a kashe shi har ma a kona gawarsa wannan baiwar Allah abinda aka yi ya kai matuƙa ga muni yayin da ‘yan uwanta da malaminta da sauran makotanta waɗanda suka santa suke tsaye a bainar jama'a suna ba da shaida cewa ba haka ba ne a saurare su amma duk da wannan kiraye-kiraye a gaban hukuma aka kashe wannan baiwar Allah har ma ta kai ana zargi cewa shi kansa shugaban 'yan sanda na wannan shiyar shi ya kama wannan mata ya miƙa ta ga waɗanda za su kashe ta suka kashe ta gabansa wannan zargi ne waɗanda waɗanda suke wurin suka yi kuma abu ne da ya zama dole hukuma ta yi bincike akan wannan babu wani wanda yake da hurumin ya miƙa wani a kashe shi ballantana wanda aka ɗora masa alhakin ba wa mutane kariya ga rayukansu da dukiyoyinsu da lafiyarsu a ce shi ya zai kama mutum da ake zargi kuma mace mace mai rauni tana cikin hijabinta ya kama ta ya danka ta ga wasu waɗanda ya tabbatar da cewa kashe ta za su ba don komai ba saboda yana ganin shi in yi haka ne zai tsira ko zamansa a cikin wannan wuri idan bai mika ta ba barazana ce ga rayuwarsa da rayuwar waɗanda yake tare babu wani wanda aka halatta masa don kare rayuwarsa ya yi sanadiyar mutuwar wani ba wanda aka halatta masa wannan rayuwarta ba ta fita ta ba rayuwar 'yan sandanka ba ta fi nata ba rayuwar abin nan caji ofis ɗinka ba ta kai rayuwarta ba idan har annabi sallallahu alaihi wa sallam zai ce la zawalud dunya ahwanu inda Allah min qatl nafsin bi ghairi haqq a rasa duniyar gaba daya duniyar ta guce annabi yace yafi sauki a wurin Allah akan azubar da jinin mumini annabi sallallahu alaihi wa sallam dawafi yake yi kamar yadda Abdullahi dan Umar ya faɗa Abdullahi dan Amr yace na ganshi yana dawafi ya nuna Ka'aba yace Ka'aba babu shakka babu wani abin da yake girmanki da alfarmarki da ƙanshinki amma alfarmar ran mumini a wurin Allah ta fita ki alfarmar jinin mumini a wurin Allah ya fita ki Ka'aba ba ba police station ba Ka'aba in zai ci gaba da faruwa to babu shakka wannan yana nuna cewa za a rika salwantar da rayukan da basu ji ba basu gani ba kashe rai ba tare da haƙƙi ba ba ƙaramin zunubi ba ne a wurin Allah, ba kuma ƙaramin fushi yake jawo Idan ana zalunci, aka kasa dakatar da mai zalunci a kan zaluncinsa, to idan azabar Allah ta zo sai ta shafi kowa da kowa. Ba za ta taƙaita a kan masu laifin su kaɗai ba, Allah ce wata ƙofis na tallata shi ban da lazi na zalamin minkum khasa. ku ji tsoron fitinar da idan ta ɓarke ba za ta tsaya akan wanda ya yi zalunci shi kaɗai ba in ta tashi za ta gama kowa da kowa ne nabi yana cewa ko dai ku umarni da kyakkyawan abu ku hana mummuna ko kuma Allah ya game ku da azabarsa ku yi ta roƙonsa ba zai ansa ba haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ko dai ku yi umarni da kyakkyawan abu ko ku hana kuma ku hana mummuna ko kuma Allah ya sauko muku da azabar da za ta gama kowa da kowa kuma ku yi ta roƙon Allah Allah ki ansawa a bainar jama'a aka yi wannan kisa wasu suna goyon baya wasu suka zama ‘yan kallo su kuma masu aika-aikan suka ci gaba da aika-aikan su abinda muka sani yake faruwa a ƙasan nan na san da za a yi ta'addanci za a yi kisa za a yi wani mummunan laifi za a yi ta yada labarin an yi laifi iri kaza a guri kaza kowa kuma hankalinsa zai tashi kowa zai tofa albarkacin bakinsa amma daga nan shi kenan abu zai tafi ya zama kamar an yi shuka wato a idan makwarwa saboda ba za ka sake jin komai ba waɗanda suka yi laifin nan ba za ka ji cewa ga sunan sun girba abin da suka shuka ba ga sunan adalci ya yi aikinsa a kansu ga sunan shari'a ta yanke musu hukuncin da ya dace da su don su zama izina su zama wa'azi ga waɗanda suke tunanin aikata irin abin da suka aikata ba za ka ji wannan ba idan ko babu wannan to kaga kenan ana nuna ma waɗanda suke son su yi irin wannan laifi cewa idan ma sun yi ruwa za ta sha babu abin da zai biyo baya haka ƙasanmu ta koma sai dai a ba da labarin an yi laifi amma ba za ka ji ana ba da labarin irin hukuncin da aka yi ma wannan da ya yi laifin ba bayan an tabbatar da laifinsa ba za ka taɓa jin wannan ba labarin dai laifin za ka ji shi amma ba za ka ji labarin hukunta wanda ya yi laifin ba wanda kuma wannan hikima ce babba a cikinsa da ya sa Allah subhanahu wa ta'ala ya ce da mazinaciya mace da mazinaci namiji idan za a yi musu haddi a samu wasu da za su halarci gurin domin su je su sanar da mutane ko da ba kowa ya zo ba cewa gashi irin haddin da aka yi musu lashhad azabahuma ta'ifatun min almu'minin me yasa Allah ya faɗa haka saboda a samu ya zan su zanto darasi su zanto wa'azi to mu sai dai ka ji labarin ana yada an yi kaza an yi kaza amma kuma ba za ka taɓa jin labarin cewa ga hukuncin da aka yanke ma wanda ya abu kaza ba kuma ga shi an zartar ko da an yanke hukuncin sai dai a je a yi ta ajiyar shi a gidan kaso gwamnati tana ɗauka daga lalitar al'umma tana ciyar da su su ci su yi ƙiba su yi ɓulɓul su ta zama a nan har ma a zo a samu wani shugaba wanda yake marar kishi wanda bai san haƙƙin girman haƙƙin ɗan adam ba ya ce ya musu afuwa sau nawa aka yi irin wannan da za a yi wa mutumin da ya tabbata ya yi kisa an yanke masa hukuncin kisa aka kai shi gidan gyaran hari ta ajiyarsa har a samu wani gwamnan kuma sai zo ce ya yafe masa bai san cewa ba a shari'ar Allah duk wanda haddi ya tabbata a kansa har aka kai shi gaban shari'a har shari'a ta yi halinta to babu afuwa ba wanda ya isa ya afuwa duk duniya annabi kansa annabi kansa duk da darajar da Allah ya masa da alfarmar da Allah ya bashi ya nuna wa al'umma ko shi ba zai iya afuwa ba akan haddi lokacin da aka kawo masa wata mata da take yi wa mutane zamba cikin aminci take damfararsu take karɓar kuɗaɗensu da take karɓar kayayyakinsu aro daga baya ta musanta ta cinye ta ce ita ba ta karɓi komai ba abin ya addabi mutanen makka suka je suka gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam aka kamo ta aka tabbatar da laifinta annabi ya ce wannan laifin nata sata ne a je a yanke mata hannu ta fito daga ƙabilar banu makhzum babbar ƙabila ce wa su yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam magana a janye wannan hukunci da aka yi ma wannan baiwar Allah kowa ya ce ba zai iya ba wasu suka ce a je a samu usama shine shine kadai zai iya tunkarar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya yi masa maganar afuwa ga wannan mata ya je ya samu manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ce ya zo ne akan matan nan da aka yanke wa hukuncin kisa a hukuncin yanke hannu a yi mata alfarma gashi ɗan uwanta sun turo ni in nema mata alfarma a yafe mata daga nan annabi sallallahu alaihi wasallam ran shi ya ɓaci ya ce a tashfa'u fi haddin min hududillah fa wallazi nafsi bi yadi law anna fatima binta muhammadin saraqat laqata'tu yadaha yanzu kai kai ne za ka nemi alfarma akan haddi daga cikin haddodin Allah kai ne mai zuwa neman alfarma da shafa'a akan wani haddi daga cikin haddodin Allah annabi ya gaya masa mai ɗungurungum ya ce lau na rantse da wanda raina yake a hannunsa wallahi da fatima ce ‘yata za ta yi sata sai na yanke hannunsa wannan shi ne adalci shine kuma zai tabbatar da zaman lafiya shine zai tabbatar da bin doka abinda ya jawo rayuwar mu ta koma haka kenan saboda babu doka kowa ya isa ya karya doka yana ganin in ya karya doka yana da hanyar da zai yi ƙetare to a ce hatta harkar kisa kisa shine ƙarshe a ce za a yi kisa amma daga ƙarshe abin ya zama kawai an manta da shi ruwa ta sha ta ina za a samu zaman lafiya ta ina za a samu kwanciyar hankali ta ina al'amura za su ci gaba muna kira da gwamnatin jihar kaduna da ma gwamnatin tarayya waɗanda alhakin hukumar 'yan sanda take ƙarƙashinsu lalle su tashi tsaye su yi bincike akan waɗanda su ne suka yi sanadiyar wannan mata ta rasa ranta da waɗanda suka yi mubasharar kashe ta har da shi shugaban 'yan sandan DPO da ake tuhuma ake zargi da cewa ya mika ta lalle tashi tsaye daga cewa sun gabatar da su gaban shari'a kuma an yi musu hukuncin da ya dace bayan an tabbatar da laifinsu kuma a zartar da hukuncin nan al'umma ta sani da wannan ne za a samu zaman lafiya a ƙasa da wannan ne gwamnati za ta dawo da haibarta za ta dawo da mutuncinta za ta dawo da kwarjininta za ka ji wasu suna hujja cewa ai gwamnati ce ba ta ɗaukan mataki in an kama mai laifi ma sakinsa ake wannan duka ba hujja ba ce da za ta sa da an zargi mutum a ce a kashe shi idan ya zanto bayan an tabbatar da laifi ma an ce kada ka ɗauki doka a hannu ballantana kuma wanda zarginsa ake ba a tabbatar da laifinsa ba sai an bi an tabbatar da laifinsa sannan ne ake masa hukuncin da ya dace a shari'ar musulunci ko zuwa kai ka samu wani shame-shame a cikin jini da wani tsaye a kansa da wuka yana huci ka kama shi bai isa ka tabbatar da shi ya yi kisan ba wannan alama ce ta zargi cewa shi ya yi kisan amma sai an nemo shaidu ko kuma shi ya yi ikirari cewa shi ya yi sannan a yi masa hukunci a yi kuskure wajen afuwa musamman abin da ya shafi kisa a yi kuskure wajen afuwa ya fi sauƙi sau dubu a kan a yi kuskure wajen kisa a kashe wanda bai ji ba bai gani ba saboda wanda ka kashe bai ji ba bai gani ba ka riga ka kashe shi ba za ka iya dawo da shi ba ba za ka iya gyara kuskuren da kai ba amma dan ka yi kuskure wajen afuwa kana iya dawo da wanda ake zargi a yi masa hukuncin da ya dace amma kuskure wajen zartar da hukunci shi yasa shari'ar musulunci ta sa tsauraran matakai saboda ran ɗan adam ba abin wasa ba ne ƙasarmu ta koma kamar rai ran ɗan adam ya koma kamar rai kiyashi haka kullum ake ba da labarin an kashe an kashe tun mutane suna jin abin da girma har ma an daina jin ba komai ba ne sai wanda abin ya shafa shi ne zai ji raɗaɗin abin da yake faruwa wannan kuma ba ƙaramin sakaci ba ne ba ƙaramin koma baya ba ne a cikin ci gaban al'umma da al'umman da ran ɗan adam zai zamo haka yake a gurinta to wannan al'umma ta sa ran cewa za ta ga ci gaba, la a tattalin arziki, wala a siyasanci, wala a zamantakewa, a dukkan wani rukuni na rayuwar ɗan adam, al'ummar da ran ɗan adam zai zama ba komai abunta ba, to wani al'umma haka za ta yi ta ci baya kuma fushin Allah ne zai baibai ta ko'ina. Muna kira lalle lalle hukumomi su tashi tsaye wajen su ga cewa sun dakatar da masu ɗaukan makamai suna yawo da shi bane na jama'a ko kuma suna yin hukunci da abin da suka mun waye gari muna rayuwa a ƙarƙashin rahamar wasu ‘yan dama wasu zaune gari banza wasu ɓata gari su ne za su ba mu dama mu fita sun su ga dama su ce kowa ya zauna a gida ina gwamnati take ina shugabanci yake babu shakka duk wani wanda za a zubar da jininsa a irin wannan yanayi to shugabanni sai sun ansa wannan tambaya a gaban Allah ba su da uzuri na cewa ba su sani ba ko abin ya fi ƙarfinsu tunda har sai yadda ka karɓi mukamin to ka sani cewa sai an tambaye ka duk wanda zai karɓi mukami ba ya da uzurin da zai cewa Allah abin ya fi ƙarfinsa ne ba yadda zai ko kuma a'a shi ma haka ya zo ya samu matsala tunda har saka yadda cewa ka karɓa kenan za ka iya in ka ƙi yin wani abu babu shakka Allah zai tambaye ka ranar da babu kuma wani lauya da zai tsaya maka ranar da babu wata alfarma babu wata sanayya Allah ne zai yi hukunci da kansa kuma waɗannan jinanan da suke zuba su ne farkon abin da za a yi hukunci a kansa haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan jini da yake zuba shine farkon abin da za a yi hukunci a kansa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mutum ba zai ba zai gushe ba yana zaune lafiya da addininsa matukar matukar bai zubar da jinin da bai halatta ba in ya zubar da jinin da bai halatta ba wannan jinin zai zama shamaki tsakaninsa da shiga aljanna wannan jinin da zai zubar zai zama masa shamaki tsakaninsa da shiga aljanna duk sanda ya zo zai shiga aljanna zunubin jinin da ya zubar shine zai zama shamaki shigarsa aljanna wannan haka ya tabbata a hadisin ma'aiki sallallahu alaihi wasallama Allah ya kawo mana zaman lafiya mai ɗorewa Allah ya yi mana damuwarmu Allah ya kawo mana shugabanni masu gaskiya masu adalci waɗanda suka san ya kamata waɗanda za su tsaya su hukunci da adalci da gaskiya su tsare wa mutane rayukansu su tsare musu dukiyoyinsu su tsare musu mutuncinsu da addininsu Allah ka ba mu zaman lafiya a ko'ina a ƙasanmu abin da ya fi ƙarfinmu Allah ka iya mana abin da ya fi ƙarfinmu Allah ka iya mana abin da ya fi ƙarfinmu Allah ka iya mana Allah ka kinsa tarbiya a cikin zukatan matasanmu Allah ka sanya tarbiya a cikin zukatan matasanmu Allah ka dawo da su zuwa ga addinin ka dawowa mai kyau اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين